بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwana musulmi mahalarta wannan babban masallaci na ƙungiyar jama'atu za ta bi da kamata suna na garin watan malumfashi na mana barka da wannan lokaci. kuma ina jinjina mana akan daurewa da muka yi har ga shi dare ya fara yi ana ta tattaunawa Allah ya saka wa malam da alkhairi ba shakka ya mana wato tattaunawa mai fa'ida sosai kuma mai shiga jiki game da wannan ɗabi'a ta ruwa muna fata Allah madaukakin sarki ya sa abinda muka ji na alkhairai Allah ya ba mu ikon aiki da su abinda muka ji kuma na kurakuran da muke ciki Allah ubangije ba mu ikon gyarawa ba shakka ita rowa a duk cikin al'ummomi ana kallanta a matsayin mummunar ɗabi'a ce ba hali ne na kirki ba tun kafin musulunci zaka ga a jahiliya daga cikin abin da yin ana so a zagi mutum da shi sai a zage shi da rowa mawaka suna aibata waɗanda suke aibatawa da rowa sannan kuma ba sa yin wani alfahari face sun hada da cewa su masu kyauta ne su masu bayarwa ne an tara yana cewa wato a cikin waƙensa da yake yi yana yi wata mata kuri cewa shi shi shi ba marowaci bane yake cewa wa idza sharittu fa innani mustahlikun mali wa irdi wafirun lam yuklami wa idza sahawtu fama uqassiru annada wa kama alimti shama'ili wa takarrub yace shi ko ya sha giya yayi tatil to fa baya manta kyauta zai ta sakin dukiya yace kuma in ma ya watsake giyar ta sake shi ba zai fasa kyautan ba ka dauka da wai yana yi ne saboda bai san ciwon kanshi ba yana cikin maye wa idza sharibtu fa innani mustahlikun mali wa irdi wafirun lam yuklami har a jahiliya haka suke kallanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka ji daga tattaunawa da aka yi ya tsani ruwa baya baya son ya ga marowaci kusa da shi sannan kuma har addu'a yake Allah ya tsare shi daga ita wata rana ya taba kai ziyara cikin wasu mutane cikin ansaru ya tambaye su ya ce wane ne shugaban ku a wannan anguwa banu salima sai suka ce wa na dan wane sai suka ce wa in kunna nubakhiru ko da yake muna zargin shi mutum ne mai dunkula hannu ba shi da kyauta nan take annabi ya ce a ba zai yi ba inna sayyida la yakunu bakhila annabi ya ce ba zai yi a ce mai anguwa ko shugaban mutane warwaci ba saboda haka na sauke shi nan take manzo Allah ya sauke shi ya ce daga yau wani shine shugaban ya fi ambaci wani mutumin kirki ma'ana baya cikin siffofin da ake so a samu mutum da shi a ce marwaci kuma yana cikin al'ummar sa jagora nan take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya soke shi kalli ansar mutanen Madina da menene cikin falolan da suka samu Allah ya yabe su Allah ya jinjina musu saboda fadin Allah wa yuqfiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa sun shahara da kyauta kyauta wanda take ma ba taba zan irin ta a tarihi daga kaga mutum bako ya zo wani ya taho daga shi sai rigar jikinsa kai kuma kana cikin karama ka da arzikinka da iyalinka ka ba shi rabin jari ka ba shi rumfar kasuwa ka saki mata wanda yake so saki matanka ya aura waye taɓa irin wannan ba a samu wannan irin kyauta da suke da ita jibu al-ash'ariyun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutane na ne ina tsoro su saboda daga cikin halayen su akwai idan suna cikin damuwa ta rashin abinci sai a zo cikin anguwa sai a baza wani bajau kowa ya ɗebo duk abin da yake da shi ya zuba a ciki wanda yake da buhu biyar ya kawo wanda yake da tiya uku ya kawo wanda bai da komai ya zo kawai runguma hannun shi ya tsaya in an haɗa abincin gaba ɗaya sai a raba shi ukwali kowa ya ɗauka to shi kuma zalla sallallahu alaihi wasallam kyautarsa da yake yi kamar yadda bakauye yake bada labari yace yana yin kyauta ta wanda baya tsoron talauci kyautar raƙumi ɗari a goma zalla sallallahu alaihi wasallam ba wani abu bane kyautar rago guda ɗari ba wani abu bane garke guda yace kuma da ina da girman dutsen Uhud na zinariya ya ce wallahi ba zan yi bacci ba sai na rabar da shi ga baki daya saboda al'amarin halayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da kyauta al'amari ne sananne amma da haka yake adda Allah ya tsare shi daga ruwa kuma ga wato muninta wanda ya san bai yin ta kuma duniya ta shaida baya yi amma yana addu'a Allah ya tsare shi daga ita saboda tsautsayi ce hadari ce kuma tana daga cikin dabi'u wanda suke jibiliya tare da dan adam kamar da Allah yake cewa innal insana khuliqa hadu'a idza massahu sharru jazua wa idza massahu alkhairu manu'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya hana ku man'an wahati Allah baya son rowa da bani bani dabi'a ce sai kai kokari ka yake ta da ka yi kokari mai yaki irin wannan mummunar wato wato rowa da muke tare da ita Allah ubangiji ka tsare mu har ila yau rowa tana daga cikin alamun kusantowa alkiyama a cikin hadisi na Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafa wasu daga cikin alamun tashin alkiyama da gaske yake cewa wa yunzalu shuh za a saukawa da mutane rowa ta zama gama garin ɗabi'a ko kun san yanzu akwai masu ma wato yin kamfen don a dinga rowa ka ji mutum yana cewa ai babu inda aka ce ka dinga taimakawa ƴan uwa kowa ya tashi ya nema kawai wannan wani hali ne na kashe zakatan mutane wannan fa mutane ne da suke takama suna da ilimi fa na boko suke faɗan wannan wani zai zo a aji yana karantarwa ko a wata halin lacca ko a wani presentation yana muku cewa ba ba dabi'a ce mai kyau ku dinga taimakon junanku ba wai sai ce wai kashe zuciya ne wai wai ka kyale kowa ya tashi ne ba to wannan kaga yana da gaskin alama cewa ruwa ta sauka a cikin mutane har kuma aka wayi gari wanda ke da rowa maimakon a kyamace shi yadda muka ji mutanen da suna kyaman marowata kuma sai a dinga girmama shi ma ana nuna cewa ai shi wannan mai dabara ne da ya san ciwon kanshi wanda baya bayarwa sai gara ci a wane ya san da ake killace dukiya ai shi kaga ka ci kudin sa to aiki kai masa wannan fitina ce a cikin al'umma jama'a sai mun yaƙe ta sai mun tashi mun yi abin da ya kamata daga cikin abubuwan da malamin ambata na solutions da ya kamata ko shawarwari iktirahat gaskiya saboda Allah ababan dubawa ne musamman wannan at-tadarruj domin al'ilmu bitta'allu wasabru bittasabbur to haka ma ita ma kyauta kaɗan-kaɗan ake koyanta matakan koya ɗin tun daga muna yara a koya ma yara a karantar da nasoshi da suke nuna alfanu da halin kyauta ba larabawa kaɗai ba wala a nan ƙasan ma akwai al'umma da sun fi mu idan ka je kudancin najeriya za ka ga al'ummar hausawa ‘yan uwanmu da suka zauna kudu sai ka ga sun fi hausawa mu nan arewa sabawa da kyauta sabawa da sadaka sabawa da taimakon addini larabawa kam nasu ni na taɓa yin wani ta'aliki wata rana da muka zai wani balarabi na ce wato waɗannan da mu da su da aljanna muke nema ko ku ne ko akwai bambancin aljanna saboda za ka ga mutum ne malam ya zo an kawo abinci kamar yadda malam yake fara kowane kwanan abinci sai a sa kaza goma a ciki wallahi kuma kwanuka abincin daro ne da kasan za a ba doki ba wai kwano irin wannan karni ba kamar yawan ma a cikin masallacin nan sai a kawo kwano hamsin irin wannan wanda sai dai ku ci ku tashi ku bashi kuma su masu kuɗin za su kewaya da kansu suna raba abincin suna kawo laban suna kawo dabino suna ta muku godiya Allah ya saka da alheri kuma su sake kwasan ku su dawo da ku hotel ɗin ku su bakku a su ce kuma da Allah goma za su dawo suna fata gobe da Allah ku sake gayyato mutane idan sun samu mutum goma yau sai ce da Allah gobe ku ƙara gayyato mana mutanen ku zo su ci abinci kaga fa suna ganin kamar ku kuke musu alfarma sai sai na ce wani wani kaga waɗannan ba aljanna fa suke nema mu kuma ba me muke nema a kasashen sannan za su hauro daga can su zo kasashen mu suna yin waɗannan ayyukan na agaji duk da ma yanzu an takura abubuwan an saka wato arkala sosai kasar Saudi Arabia ta hana yanzu wani mai arziki ya bushi kadai kawai yana yin sadaka a sashen Afirka sai dai a buye akwai mu'assasa wanda sai dai ka je ka biya kuɗin a can su kuma su yi abin da suka ga ya kamata su suke zuwa su gina masallaci su zo nan su taimaki su kawo kayan agaji su yi kaza su yi kaza to me yasa ba za mu kwatanta ba me yasa ba za mu kwatanta ba Allah yana ta ƙara musu arziki saboda suna yi misdaqan liqaul nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma atihum fikan khalafa yanzu wannan da ake fada an rajihi jama'a ɗaya daga cikin millionaires ne fa na duniya haka ya ɗauki kusan dukkanin dukiyarsa billions na riyal ya ce biya yi sadaka da shi ya fita daga cikin lissafin masu kuɗi ya kuma lissafin talakawa kuma wannan dukiya ita ce ake ta yaukakawa ana ayyukan alkhairi da ita kowa zai iya yin abin da zai iya ya ga cewa ya taimaki kansa domin duk wanda ya yi taimakon kansa yau man yabu khalfa inna ma yabu khalu an nafsi wallahu gani wa antumul fuqara Allah baya bukatar komai daga gare mu shi sa da aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce waye Allah ya fiso cikin mutane kuma wani irin aiki Allah ya fiso cikin ayyuka yace wanda Allah ya fiso shine wanda ya fi amfanar da bayin Allah ayyukan da Allah ya fiso daga cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka sanya dan uwanka musulmi ya ji farin ciki ka fitar da shi daga yunwa ka taimake shi akan wani bala'i duk abin da annabi ya lissafa a wurin abubuwa ne na tsakankanin mu mutane babu wani abu kama da sallah ko ko azumi ko qiyamul laili ko tasbihi duk abin da yake tsakaninka da ubangijinka ne ba a faɗe shi ba a nan sai aka faɗi abin da yake tsakanin mu imu imu bayi na taimakawa juna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi raka dan uwana musulmi ya je ya biya wata bukatarsa in taya shi ya fiye muna alheri fiye da ne itikafin wata guda a wannan masallacin nawa masallacin Madina saboda haka jama'a akwai buƙatar a dinga karantawa mutane nassoshi dinnan a karantar da su ga maza da mata a islamiyu a masallatai a hudubobi a wajejen wa'azuzzuka a karanta tarihin mutanen kirki masu kyauta satimu da'i da ake bada labari wani mashahurin ne kyauta a cikin mutane sayyidina abubakar siddiq radiyallahu anhu wanda yake daukan duka duke shi duka abin da ya mallaka gaba ɗaya baya suna nan cikin sahabbai sa Abdurrahman dan Auf su Abu Ayyub al-Ansari wanda suka yi sadaka da abin da suka fi mallaka mafi mafi kyau malam ya mana ishara akan wakafi da karancin sanin wato ita kanta al'adar wakafi ko ibadar wakafi a cikin mutanen shine ka dauki wani abu cikin dukiyarka da kyakkyawan kasadi kyakkyawan ikhlasi ka sanya shi a cikin wani abu mai gudana da al'umma za su amfana ginin masallaci ginin makaranta gyaran hanya gada rijiya islamiyya ƙura'anai famfo na tuƙa-tuƙa ko duk wani abu da mutane za su dinga cin amfanin shi matuƙar yana nan ana cin amfanin shi ko kuma kana samun lada to wannan yayi karanci a cikin wato al'adamu yayin da su kuma a cikin sahabbai kusan kowa ya taɓa yin waƙafi ba wanda bai taɓa yi sai dai wanda ba a ji labarin nashi ba tunda aka ce musu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun abu ayyuba yace ga gorata yanzu wannan gonar tashi buhai ga take da suna bayruha tana nan yanzu ita ce wani sashe ne yanzu na masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin yanzu iya girman wannan masallacin shine iya girman garin Madina a dace zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to idan ka je Madina akwai wani museum inda ake zuwa a ga tarihin abin nan wato development na masallacin za su nuna maka cewa ga inda da shi ne gona yanzu shi ma cikin masallacin ne ma'ana har yanzu yana cin wannan muriya haka gona sayyidina usman inda inda inda wannan famfan da wannan rijiya da ya siya har yanzu ita ma tana har yanzu kuma ana cin gajiyar su saboda haka wani aiki ne na alkhairi wanda ya kamata kowa ya kokari yayi gwargwadon hali idan za a gina masallaci ko za a gyara to ka a kyala masu kuɗi kaɗai shi ta yi zahaba alif da suri bil ujur a a kai ma talaka ka yi ɗan abin da za ka iya yadda a cikin sahabban nan wani ya kawo dukiyar shi baki ɗaya wani kuma ya kawo dabino cikin tafin hannunsa to kai ma kar ka bari a baka a baya saboda wani lokaci idan ce aikin alkhairi talakawa sai mu dinga kallon da masu kuɗi yake masu kuɗi kuma zaka cewa kaga talakawa wannan ƴan rena hankali mu kaɗai ne zamu su ma sai su ki Allah ya ce mana falakata hamal aqaba kuma adraka mal aqaba fakku raqaba aw it'amun fi yawmin bi masghaba yatiman za makaraba aw miskinan za makaraba yace yo me zai hana kai tsallaka fada cikin harkar neman lahira gadangadan ka tashi kai sadaka kai kyauta ka taimaki maraya makusancinka ka taimaki miskini wanda bai da shi sai na Abu Hurairah ya karanta ma wasu cikin jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana cikin Bukhari yace manzo Allah yace duk wanda ya yanta bawa to da kowace gabar bawa da ya yanta zai samu lada a lahira za a yanta wannan gabar tashi daga wuta ya lissafa duka gabobi da ya gama sai wannan jika manzo Allah Aliyu Zain al-Abidi ne ce kai Abu Hurairah tsakaninka da Allah annabi ne ga wannan hadisi yace wallahi annabi ne ga ka tabbata yace kwarai kuwa sai ce wa ɗan shi je ka kira mun wani wannan nan wani bawan shi ne mai daraja mai tsada da ya ce shi da tsada ina zuwa kawai ce mishi ki shaida ya zama da ki tafiya ka daga kai ɗani to su da sun ji karatu suke aiki haka mutanen da suke da sun ji karatu sai su ta aiki da karatu sai su samu lada sauraka jama'a mu dage mu ga cewa mun yi abin da za mu mura wancan da aka ce mai kuɗi wanda bai san ana wakafi ba kaga abin a tausaya mishi ne domin a yanzu mutane ba sa yin wakafi ma wani su wani ma ya ba da wakafin an zo bayan ya mutu a tada rigima a ce ba a yadda ba sai ba su yadda ba su yi rubokin guda nawa aka yi ko kuma a basu shawara cewa ya kamata a yi wa tsoho wakafi cewa da yana ya sai da ya yi tun da gabi bai bukata ne malam ya bayyana mana cewa rowa ba ta tsaya akan rowa da abu wanda yake kuɗi ko wani manfa'a akwai rowa ilimi ibn qayyim yayi magana a kanta a cikin fawaid cewa wato yana daga cikin rowa a tambaye ka ilimi ka ɓoye ko a yi maka fatawa ka ƙi bayarwa ko a nemi ka zo ka karantar ka ƙi alhalin kana da dama wannan rowa ce mummuna ita ma hakanan rowa da damar da ka samu mutanenmu suna samun damammaki na su zama jami'ai manya a hukumomin gwamnati ko masu faɗa a ji a ƙasa ko masu riƙe da mukaman siyasa ko masu riƙe da wato shugabanci amma wani haka zai yi ya sauka ya gama wai shi comrades ba ruwan shi da kowa haka zai yi saukai ya gama bai amfana da al'ummar shi ba wasu ma ba su san yayi ba saboda haka sai kaga ba ambatan shi ya lalace ba za a taba jin labarin alkhairin sa sai daga baya bayan ya sauka kuma ya dawo ya lallabo ya dawo cikin mutane wani ka ganshi kullun a masallaci ko yana so ma ya zama ladan yana so ya fara kiran sallah ko masallaci sai ba sai da ba amma san shi ba waye shi ba san yana yayi karatu ba me ya iya suka ga ya shiga cikin damuwa da kunci da nadamar cewa damar da ya samu ta kubuce mishi kamar da Allah madaukakin sarki yake cewa ku ciyar wa anfiqu kashin min qabli an ya'ti ahadakum al-maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa nabi ce fa usalli ko fa asum fa asaddaqa wa akun min as-salihin nabi ce kada ɗayan ku ya ta tara dukiya yana ta tarawa ya ta haɗama sai in mutuwa ta zo ya ce a bawa na kaza a bawa na kaza a bawa na kaza ce wannan ba zai amfani shi ka bayar tun kana cikin lami lafiyarka tun kana samu kafin samun ya kuɗuce tun kana da ƙarfinka tun lokacin da za ka iya kafin sai in ka zo yi ƴaƴa su ce ba su yadda ba mutum da ran shi zai zo yana so ya aikin alheri ƴaƴa shi ce ba su yadda ba ba yadda ba ko su ga wanda aka ba wallahi ba ba ta bayi ba bata bai wannan shaida ba mai daba eh an baka banza gudanar yaya suka yi wannan wadannan yayin da kai kake ta ganin wai dan su zaka sha wahala wani hayyaci haram dan wai yayan shi wai su samu da matan shi wadanda bayan ka ka, shude za su diba su yi wa da kansu wata ma ta sake auren wani namiji daban gadan da ka kwanta ma za ta ce wannan ya tsufa za a sa dukiyar ka su mishi sabon gado ɗakin da ka kwana a canza mai fenti inda akwai wani alama da ke nuna samuwar ka wajen duk aka wadda ita saboda ka riga ka shuɗe ko a da ba ta dinga maka ba ta buɗe sabon duniya abinta kai kuma ka je can ka sha hisabi ubangiji Allah ya sa mu fi ƙarfin zukatanmu Allah ka raba mu da wannan mummunan ɗabi'a ta ruwa Allah kuma ka sa mu gama lafiya Allah ka ba mu wadata abin da za mu ciyar da abin da za mu bayar Allah ka samu cikin masu bayarwa domin ɗabi'a ce ta mutanen kirki ɗabi'a ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan auratayya da za a kulla muna fatan Allah ya sa kulla alkhairi Allah kuma ya mai da kowa gidansa lafiya wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullah